darasin na ashirin da ɗaya a jiran biyar darussan littafin. Za mu tashi a kan ɓangare na hudu ko kaso na hudu a da kismin rabiru albuyu'ul muharramatu li zatiha haramtattun nau'ukan saye da sayarwa a karan kansu kaga bayan mutu nau'uka ne mabambanta akwai nau'ukan kasuwanci da aka haramta mana saboda abin da ke cikinsu na tsara da kuma khila cewa idan aka yi wannan mu'amala ta kasuwanci to za a cutar da wani bangare da wanda ya saya za a cutar da shi ko kuma zai zama an yaudare shi to sai aka haramta to sannan kuma akwai bangarori na saye da sayarwar kasuwanci waɗanda aka haramta su saboda akwai riba a ciki saboda akwai riba to ita kuma riba idan ta shiga cikin al'amura to za ta lalata su ne to sannan akwai nau'ukan saye da sayarwa waɗanda su kuma aka haramta saboda abin da ke ciki na alajararu wa da jahala kaga ga alajarar da jahala sannan ga arriba sannan ga addararu wal khida to sannan kuma akwai buyu'un muharrama da zatiha nau'ukan haramtattun kasuwanci a karan kansu to nan za mu tashi laqad harrama shar'u adadan min al-buyu'i li zatiha shari'a ta haramta wani adadi na hada-hadar kasuwanci a karan kansu kai tsaye in ka ce me yasa aka hana ya ce an hana ne don su ne su kawai su kenan ba wai dan kakala kakala nan ce su hana za ci akwai darar a Allah ya haramta kawai me ya haramta su ya haramta me dalili haka ya ga dama eh in ka ga dama za ka iya nemo ya ilai kamar da malaman almakasiri shari'a ke tattaunawa cewa me yasa ka haramta giya sai ka ce saboda ciki akwai bugarwa a cikin bugarwa akwai zubar da mutunci a cikin kaza duk wannan za ka yi cewa ailan ne dalilai ne da ya safar amma ko ba su da Allah ya haramta ko ba su akwai abin da za ka nan ci makila da daɗi amma da ga dama sai ce ya haramta kuma haramcin ya dawwama to shari'a ta haramta wani adadi na nau'ukan kasuwanci a karan kansu waja'atil ayatu jeren giyar ayoyin alkur'ani sun zo wal ahadithu da jeren giyar tabbatattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi tansisi alaiha ta wajen nassantar da haramcin cewa waɗannan ba haramun ne nasoshi sun zo karara minha daga ciki akwai bai'ul khamri sayar da giya masu hada-hadar giya da duk abin da zai bugar ya raba mutum da hankali ballantana kuma miyagun kwayoyi fariya min ba da aula ita giya yar ta'adda ce da in ta zo ba ta kisa ba ka ta hankali take ba a barazana take mai dan sumar da shi kawai dan an jima ya farfado amma kayan maye waɗanda ake ce musu muhaddirat to su kuwa idan sun zo kashe hankali suke wanda ka ga wannan kayan maya sun zama babbar sana'ar waɗansu mutane da duniya ke masa kallon manya suna nan hada-hada su kenan sanata ya miƙe a red tampa majalisar dattawa har aka ɗan taka mashi ma birki cewa wai ya saki layi ya ce fiye da rabin sanatoci yan hada-hadar sai da miyagun kwayoyi gaskiya ya faɗa wani sanata na nan ta nan gadon garin su ana yawan yin zane shi ya fi kowa faɗa da dangan kalewa cewa ɗan jda ɗan karkarcin hanci ne ya ka kama gidan shi tarin miyagun kwayoyin shigo da su za a sayar yadda ka san ɗan kanada an sai da miyagun kwayoyin kanada abin nan ne yanzu a duniyan nan akwai shugabannin ƙasashe ɗan hada-hadar miyagun ƙwayoyi kuma shugaban ƙasa ne ya tana tana wannan zai ma yan dele za ta yi ne an kama ba a iyaka wani alaran ma matashi dan musabaka ya sama yake immigration wannan abin kwanan ne ya faru aka kai shi wani airport a nan kasar miliyon dare sai jirgi ya sauka shi kuma ya rike wuta sai an gwada ce sam sai an tona sai ce mai na ogawa na ne oganka gaba ɗaya na kasar ma shi ya naɗa shi a yi duwaɗi a yi hada a darbiya wanda yaron nan su kira ce ka bari a wuce wannan kyaftin ya fi ƙarfinka ya ce ai sam sai nan ba za su wuce ba a ƙarshe dai suka mai da shi wajen duba da kunkunan alhalai eh don kaga na Allah ne kuma san in ka kama ta kama ya ce wallahi sai dai suka ce duk jikin shi ya san ya ce to gyaran kasan nan to sai dai Allah sanata na hada hadar miyagun kwayoyi gwamna na yi manyan duniya na yi yake za a samu sauki sai dai addu'a to duk sayar da waɗannan kayan mayan haramun haramun ne kenan shi ne sayarwa bai halatta ya siyar ba me sayan bai halatta ya saya ba me ikon ya hana sayarwa bai halatta ya ba da izini ba to kaga a kasa yayi wata lamba yana so ya lissafa mana akwai waɗansu kaya da hada hadar sayar da su haramun ne Fala jama'atun gamayyar malamai suka ce as-suhtu khamsata ashar sana'o'in da ake cin haram ka ciki suhtu kenan sana'o'i ne guda goma sha biyar wasu abubuwa guda goma sha biyar su wanda ke ta'amuli da su da sayar da su to haramun yake na ɗaya a ritual ritual ga da rabu ta ritual a ritual a ritual musallata ce je ittifaqil ma'ana shine cin hanci da rashawa shine ka bayar da wani abu na dukiya ko na jawo daraja kenan ai maka abin da ba hakkin ka bane cin hanci da rashawa ne ya zama cin hanci da rashawa wa faharul faqi da kudin da karo yake ci nan gila na ta da ita a bata wannan kudin su hudu ne wa qudwanul kadiri da kudin da boka ko dan duba ke karba ko kawa da boka ko dan duba wa samanul kalbi da kudin kare ba a sai da kare kowane iri ne za mu ji magana sai sai dai ka kyautar ko ka ba da tabarru'in to duk wanda ya ci kuɗin kari ya shirya ya shirya ma wuta wannan da lido masu sai da kayan lido kayan table tennis kayan sunuka da wa'annan kayan wasannin na mala'i shi ma haram yake ci kuma ya ci su ba dole bane sai ta kira a shago sayar da wanda Allah ya ce ya yi tasir mana ya ce wani kamuru da giya wani khinziru da alade wani maitatu da mushe wa damu da jini wa akul fahali da maniyan dabba maniyan rakuni ko saniya da makamantansu wa ajrun na'iha da kudin da ake ba mai kukan kera mai kukan mutuwa ya ce wal muganniya da kudin da mawaƙiya ke tarawa to anan za mu iya shigar da kuɗin din ko kuwa kar a faɗaɗa akwai family tun da dai sun sai ɗaya ne ba waka kuma za ga da waka da tun sun duk ɗaya ne irin dai wannan kuɗin baya halatta wasahiri da kuɗin da boka a matsafi ke karba da kuɗin da matsafi ke karba da kuma kuɗin da aka samu da tsaki duk sun shiga cikin suhutu ya ce wa hajjuru musawwirin tamasi da kuma kuɗin mai zana gumaka ko mai sassaka gumaka duka waɗannan goma sha biyar din za ta sami bayanin su matsalibu ulil nuha fi sharri ghayatin muntaha dukkanin sha biyar din nan su hutu ne ita kuma su hutu haramun ce kuma annabi yake cewa kullu lahmin nabata bi sihhi fannaru aulai dukkanin dukkanin da yake nuna su hutu wuta ta dace da cikin ta cinye shi a wuta kawai shi ke nan ya ji sauki ya sa nan ba ne amma wasu zai ɗauke su yi bayani a kai ya ce na biyu akwai baitul maita ko bai'ul mayyita ma dai maitan ko shi ya fi sayar da mushi sayar da mushi in dai dabba mushi to haramun ne a sayar haramun ne ka ci kudin da duk wata fuska da bai su da ya za ta iya shigowa bai jini sai na uku sayar da jini ba a sayar da jini in lalura ta kama wani na bukatar jini to kyauta ake bayarwa sai ka baki kyauta amma kada ka sayar kada ku yi musaya akwai bai'ul khinzir sayar da alade bai'ul asnam akwai sayar da gumaka kaga sana'ar kuma ako gumaka ya rika lissafa wani shekara ɗari biyar a kasa aiko zai daraja sai a saya قال الله تعالى أن مدوكين سركية حرمت عليكم الميتة أن أرمت مكموشي والدم دجني ولحم الخنزير دناما أندي وما أهل لغير الله به da abin da aka yi kururuwa da wani Allah lokacin yanka shi da ya zo sai ya kira gunki sai ya kira wane ne sai ya kira wane ne a yanka kawai ana bismillah wallahu akbar rabbana takabbal minna shikenan ya ce walmunafanikatu da dabbar da aka makare ko ta makare ita ma ba a ci walmaukuzatu da wadda munhalika wata aka sa igiya aka hana kwaha walmaukuda wadda aka ta. kamar makiyayi misali yanzu kawai sai ya hango wata akuya fitinanniya na ta cewa mutane banna sai wurwura igiya a sanda to sai ta daɗe ta in ta mutu ba a ci wal mutaraddiya da wadda ta gangaro daga sama tsawo kasa yana kiwo can saman dutse kawai sai wata ta mutu kawai sai ta gangarowa pam pam pam ita ma ba a ci wan nasiha da wadda ya uwarta ta soke ta rago da rago waye da waye suna faɗa ɗaya soki ɗaya daga hu wa ma akala sabu'u da kuma abin da dabbobin daji suka ci yana kiwo kura kyarkeci biyaki damisa da sauransu suka ci mata akuya ko saniya to waɗannan dabbobin ba a cin su illa ma zakkaitu sai waɗanda kuka yanka wannan ne malaman malikiya da shafi'iyya suke sabani wani irin istisna'i ne wannan muttasili ne ko munqati ne shin ana nufin ne waɗannan daga wadda aka makare da wadda aka jaɗe da wadda ta gangaro da wadda ta aka soka da waɗanda dabbobi suka ci suka rage sai wadda kuka kama da rai in kuka yanka ta ciwu ko ku a'a sai wadda kuka yanka kafin a makare ta. Malikiya suka ce sai wadda kuka yanka kafin a makare ta. Shi ne ka duba rasu ladahan ma na baka gudu gaba wannan fatawar ba. Su kuma shafiya suka ce sai wadda kuka yanka Allah ka hafa ma kuwa kenan. Sai wadda kuka yanka kafin ta mutu. A malikiya yanzu kawai kana da ragonka an taya ɗari uku da hamsin kake siyarwa sai mai mota nan ya kuke yana ta shuri to ba za ka yanka ba malikiya sai dai ka jira ka ga zai rayu shi ne mada bakar gumi ce najeriya yana karancin nama a yanka kawai tunda akwai madogara sai nan ɗana shafi iya ko eh ai za mu dawo dai in an zo sallah za mu dawo in muka mai da kuɗi an zo a zo da zai mai malikiya kuma gaskiya ta fi tafi sauki amma da ana burge maka akwai a maliki a karka yanka ka kyale ta gama shure shure in ta mutu to karka damu Allah zai baka wata in kuma ta murmure masanin dabbobi zai taba ce ta mutu amma za ta iya rayuwa sai kuma tunda ka tsora ta sai ka fiyar kawai to shine kai amma wai tana wani shure shure in ta yanka a wurin maliki haramun ne a cikin fatuwansu masu zafi kenan ana su shirin sun ma idan ya ce a yanka kawai kuma gaskiya ya fi wa ma zubi a alal nusu kuma Allah ya haramta muku abin da aka yanka wa gumaka wa an tattaqsimu bil azla ko kuma ku yi ƙuri'a da kibau in za su yi tafiya neman sa'a da kibiyoyi ko da tsinkaye ko da alƙaluma ya ce zalikum fit dukkanin waɗannan fasikanci ne babban fasikanci awa man kana mu'mina kaman kana fasika la yasau fasikanci a wannan ayoyin jerin giro nan ayoyi babban fasikanci kenan kafirci sai sa aka kwama shi da imani awa man kana mu'minan kaman kana fasika suratul ma'ida aya ta وقال تعالى كما الله مدوكين سركي ياتي يا أيها الذين آمنوا يا قولا لسكي إيماني إنما الخمر فميلي إتجيا والميسر دتاتا والأنصاب دبوتر غماكا والأسلام دقرئة لكبو رجس من عمل الشيطان كذن تاتي daga aikin shedan fajitanibuhu ku nisance shi la'allakum tuflihun Allah zai ji kanku mana Allah zai tausaya muku Allah zai muku rahama Allah madaukin sarki zai kalle ku ya ba ku babbar rabo ita ma wannan aya tana cikin suratul ma'ida amma can gaba aya ta 90 wa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma daga sayyidina Jabir dan Abdullah Allah ya yarda da su ya rufe da shekara 78 annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu amal fathi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a shekarar da aka yi fasfo Makka wa huwa da Makka kuma yana cikin garin Makka yace inna Allah wa rasuluhu lalle Allah da manzon shi harrama bai al-khamri ya haramta sayar da giya wal baitati da mushe wal khanjiri da alade wal asnami da gumaka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito duk wa'annan haramun ne musulmi ya ta'amuli da kada hada sayar da wada kada al-imam ibn abd al-bar al-imam ibn abd al-bar ya nakaltu ijma' al-muslimina ijma'in malamai gaba daya kafatan adunkulansu an kafatin daga adunkule mana da yawa sun ciro daga da yawa annahu la yahillu li muslimin bai'ul khamri baya halatta ga musulmi yayi cinikin giya ya saya ko kuma ya sayar wadda tijaratu fil khamri kuma baya halatta musulmi yayi kasuwanci a giya ko dangin kayan maye al-imam ibn abdul bar da ya rufe da shekara da sittin da uku haka ya faɗi wannan magana cikin littafin ta al-istizkar mujalladi na takwas قال الإمام ابن قدامة الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله Allah ya mata rahama yake cewa la ya zuzu baibu da khinziri baya halatta a sayar da alali ko a sayi alali wadal maitaki ko mushi wadal dani ko kuma jini baya halatta a sayar da jini baya halatta a sayi jini قال ابن المنذر ابن المنذر يتأتي مع أهل العلم ma'abuta ilimi gaba ɗaya sun haɗu alal kauli bihi akan waɗannan bayanai da malam ya kawo da sai da alade da sai da mushe da sai da jini ka iya cewa la yuqraku baina da ulama ya khilafu babu sabani da kan malamai kai da ya haramu yace wa ajma'u malamai sun haɗu gaba ɗaya ala tahrimil maitat game da haramcin sai da mushe wala kamri da giya wa ala anna bai'al khinziri wa shira'uhu haram kuma lallai sayar da alade ko sayan alade haramun ne wa zalika lima rawa jabir saboda abin da jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ma ya ruwaito kada yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa bi makkah yaqul na ji manzon Allah da dan cikin Allah tabbata gare shi a cikin garin makka yana cewa inna allaha wa rasuluhu lallai Allah da manzon shi harrama bai harrama bai alkamri sun haramta sayar da giya wal maitati da mushe wal khinziri da alade wal asnami da gumaka muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi da ka baya halatta sayar da wannan alamar wayannan al'amura giya alade da sauran ne hada-hadar su kuma yana cin suhuti ne kuma yana cin haramun ne فالكتابه على الله تعالى نشد يتي بيء alkali sayar da kari baya halatta sayar da kari za ka cimma wasu a ƙasar hausa ba su da abin da ake cimma kasuwanci ba idan wani har ne ya zo ko wani kafiri ya zo wai sai ya karɓi adda a wurin kafirin sai ya ba shi wai kari wajen da mu ba ma sayarwa sai ta addar da ka karɓa ta nawa ce da ta ta farashin karen da ka sayar ne sau da ka ba a sayar da kare ko da na farauta ne ko wanda yake gadi ne ba a sayarwa ya ake yi kyauta ake bayarwa darajar kare bai kai na a sayar da shi ba idan ba mutum ya kaskanta ya zama kare ba kalbu ɗan kalba ba kai kare maɗaukin ka kare kakanni in na dindina da suke mutane kira ne galiban za ka ga sai wanda ya kaskantar da kai ya zama kari sai ya kama kare ya tsaya amma mutum bai sai da kare ni zo sai ce kama kawai to yanzu kai kana da buƙatar kare domin gadi da kiwo da wani abu ya aina za ka samu masu kare su baka kyauta sai idan suka haɗa kai gaba ɗaya suka ke baka ba kuma kana da tsananin bukata gamayyar malamai a fata wanda suna suka ce ya halatta ka saya amma kuɗin da ka ba su na karam Allah zai karar maka a lahira su sun ci haram kuma ana miƙewa a lahira kamar ka sa kotun Allah Allah yana kararwa ne me yayi bukatuwar kare ta kama ni na nemi yaban kyauta yayi sai da ya karɓar man kuɗi na Allah ya karɓo man kuɗi na da sun buzo sallar ka sai a baki kudin taron da kake tana ci gaba da hisabi idan ka ba a sai da kare amma ana iya kyautar kare sannan ba a musaya kimanin ne butar shanu da za ka huce mai yar kadada ɗaya ai da na baka karen nan ayya ka sayar ai kudin hudar ce an hude man gona na biya da kare a kyauta ake ba da kare sun ce kimar kare bai kai a kai da shi ba sannan kimar ɗan adam ta fi ƙarfin ya kai da kare amma idan ka samu kare a cikin mutane sai ya rage daraja sai daga ta kare sai ya cancanci kare ya cancanci sayarwa shi kuma tun da ya kaskanta har ya gaza kare sai sai da kare. Zaka da ka gana cinikin kare bala'i ne ya faru. An daga darajar kare faukan in sauka kimaki mai sai da kare ya watsar da darajar ki tuna kimaki sai ya ce wa alaikum assalam na eh eh kaman jini na tabar na mutum ko shi ma sun tattauna musamman shi ma jinin da ke jikinka da duk wata gaba da ke jikinka ba ta sayarwa ba ce. Sai dai za ka iya bayarwa ta barru'an a kyauta. Suna ka za ka iya ba da jininka a kyauta. Sai dai ba laifi wani aka zaga ce kuwa ne na buƙatar jini kuma kai ka tantance ka bayar. A ina za a ba ka ce a kika ba laifi ka ce su kai ka dawo da shi. ko kuma kana jin yunwa ta sai maka abinci amma ka roƙa ko kuma da aka gama ɗibar jinin suka dan yafa maka wani abu amma da sharaɗin baka tambaya ba baka nuna kana so ba kuma ba takura ma kansu suka yi ba ka cika wannan sharuɗa su suka ga dama kawai suka ce ga ita biyar in ka ɗan nuna kana so haramun ne ka ci sai ka mayar masu sai ya ka dawo da shi ce gaskiya na ɗan sha'awar kuɗin yanzu abin da ke wani kara shi kenan amma da ga akwai masu sayarwa ba irin masu ko na getin din nan yake wuya gare su an dan baki zai bara a shiga ni na ni akwai wanda na san ya ta kiran wani akwai wani ɗan Kaduna akwai wani ɗan wajen birnin gwari za a kira shi tun shekara goma sha biyar zai ce sai ba shi dubu goma wanda dubu ɗaya za ta kawo shi daga rigakifin ninji ko cikin kaduna ta mayar da shi lafiya amma da yake dubu goma haka kuma in ka mutu ba yadda ka iya zai kuma taso sai ka sai ka sai ka tura musu kuɗi shi to kaga ya ci haram kai kuma tun da ka mutu ba yadda ka iya jinin wahala yake yi ya halatta ka siya kawai dai ka rike lamba kiran lahira ka nema hakkinka ya sayar da kayan da sanar da ba a bayan kasin suka na cewa ba to bari in dan gama kintsawa ko ai kuma ira kamar su fahimta ko yau wasu ma suna tambaya eh wannan ba ya ci abinci ba zai ci da abinci sai a sai mace abinci to amma likitoci ne ke cewa a sha madara da mantina kamar ba hausa ne ba kawai suka girgiro kawai haɗin kayan daɗi ne dama falon gobe da sauran zo in akwai bukatuwar a yi mai haka a biya mai kudin mota bai nuna yana sha ba dan bashi wani abu duk ba ne bai kuma sayar da kayan da ba na shi ba duk wata gaba a cikin mutum ba ta shi bace ba a siyarwa amma za ka iya kyautarwa fi sabilillah kuma za ka samu lada wa alaikum assalam eh
amma ba shi da kuma ya fi za a fara gwamgwamna za a wani yau ba a ta ce ta wata kuma za ta gwamgwamna ta tsoron kana ta
a to tu tun da amintattu ne kila da iwa ba su laifi ba ko su kawo udurorin su kila iya yadda kila su ce to ai na dan uwanka in sai an kai laboratory kanin din dai iya cikin din da waye dai daukar kwana daya awa 24 kuma dan uwanka na bukatar jini dama muna da shi a lab muna da shi a store wanda za mu ɗauko mu sa wa ɗan uwanka shi ne madadin madadin shi ne muka karɓa na ɗan uwanka da muka ɗauka shi ne za mu mayar a wanda muka aro to da kullum zai zama akwai jinin da za a iya sa wa mutane amma idan da za a yi tsarin da ya kamata kamata ya waɗanda aka ɗiba nasu da cewa za a sa ma wani a tabbatar shi aka sata ya ci girman amana saboda yanayi ɗabi'a na bin ɗabi'a na araku da sa saka annabi ya ce al'araku da sa wani lokacin ma yana bin wasu cikin matakai matakai na rayuwa a ji a sa jinin kasalalle a sa waye na kasalalle da haka baya halatta sayar da kare mutlakan kai tsaye ai ayyukan bin kana kowane irin kare ne an na farauta har police har na sojoji ba a siyarwa kaga dai an ba shi horo ko ba matsalar horon ne karata ya shi a cikin wanda ba a sayarwa horon ne kawai kasa aka samu matsala to da aka ba a siyarwa amma za ka iya ba wani kyauta wannan barikin ba wannan barikin wancan kungiyar tsaron ka ba wancan kungiyar tsaron wannan duk babu ne kama huwa mana abu jumhurul ulama a jumhurul fuqaha kamar yadda haka shine mazhabar mafi yawan malaman fiqh kamar Shafi'iyya da Hanabila wa mashhur mazhabil Malikiyya da abin da yafi shahara a mazhabar Malikiyya qala al-imam ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim wanda ya rubuta shekara 751 Allah ya masa rahama yake cewa hada mazhabu fuqaha ya ahli al-hadith qatibatan to wannan fa ita ce mazhabar masana fikihun malaman hadisi a dunkule irin sa da malik din dukkanin su sun ce ba a sai da kare ba a musayar kare sai dai ka bayar kyauta idan kana da karnukan kariya ta haihu sai dai kai ta raba wa mutane sai dai kai ta raba wa mutane wa alaikum assalam wa rahmatullah shi wanda aka ba a bai kamata shi wanda aka ba ya karba ba sai ya ki karba tukuna wani abin da ya hada su nan gaba saboda kada ki buwa ta zuwa san sayar ne ka kare wani bar wani tebun biyar wani tebun biyar to ke kai kare na fada za a biyar ma ya dan na nan kuma tuni ya gama digiri wayan ya gari eh akwai an gan nesa ko mara kyau ce ko ke bai ma an go mai kyau ce to da ka wanda aka ba karya ba da wani abun alheri saboda shi wanda ya ba ta ko da suka tattauna matsalar fa da fadi wai idan karyarka ta haihu sai ka ɗiba yayan ka raba ma wasu za ka samu lada sai ka kyauta ba na damu da dan in baka ba ba ba na kai ko da su zaka yi gidan wasu kuma suna ga kaya alheri musamman in wanda ka ba sai amfani da su ne ta halal musamman kuma a yanayin da da yawan mutane suke ba shi sai ka shiga cikin alƙawaid al'amma man yassara ala muhtiri man farraja an mu'minin kurbatan waf'alu la khaira wa ta'awanu ala al-birri wat taqwa irin wannan to sai ka shiga kawai da amma sai mu ce sami lada wa alaikum assalam eh eh a inda aiki ne da ya halatta ba laifi mutum zai iya ɗauka na 'yan sanda ne na sojoji ne na 'yan dna ne da kasashen da suka ci gaba yanzu sun su suke masa aiki a airport ba a sanya mutum sai a ba shi horo yadda zai iya gane goro a jakar mutane wani kuma a ba shi horo yadda zai iya gane wiwi wani abu kana horo ne kana kala duk da su ma masu sana'ar kuma su ma suna wayewa aka ce wanda wai ya samu hodar iblis haka to sai nade ta da fatar kura dukkan leda sai nade da fatar kura ya zuba a daka karar da ya shi na sai a ga ya suma so da ba a shiri kare ya ta sanar tsoron kura ba a shiri sun asalin halitta amma kuma wannan zai ba mutanen tunanin cewa akwai magana akwai magana sai dan adam ya yi kuma yanzu sai zo da fatar kura shi kuma da ya ji zai bar abu ya ce ta ji wanda ya tafi ne gudun neman tsira ne wa alaikum assalam Eh. Ba su suka kawo su saboda yana da amfani? In yana da amfani za a biya shi, kuma shi ya yi karin mai rai ne. Ko abinci ka bashi ka kubutar da rayuwar shi ko ka tsallakar da shi titi don kada a kashe shi, Allah da za a baka. suna ka za a iya biya musamman wanda mai amfani ne yana da ai mahaukacin kare ne za a ce an huta irin mai cizon mutane amma matuƙar mai amfani ne ko tiyata aka mai za a biya aka ɗora shi za a biya aka mai allura za a biya maganin shi za a saya kuma sai an biya kuma an ta halatta inda ya halatta a ajiye su in ta wani za su halatta ya ce wa na bi juhaifata daga abu juhaifa Abdullahi ibn Muslimin kenan ya rasu ya shekara saba'in da hudu kale radiyallahu anhu kale Allah ya yarda da shi ya ce ra'aitu adikara hajjama na ga mahaifina ya sai wani bawa manzani akwai riwaya ta zo ina ga a wajen Abdurrazzaq a cikin musannaf yace ra'aitu adi ishtara abdan hajjama bawa ne ya siyo wanzani fa'amara bi mahajimihi fa kusirat da ya sayo shi sai aka kawo mashi jakar wanzanci shi sai ya kama kayan wanzancin gaba ɗaya sai ya balla sai ya watsar a wata rana kace sai ya kona shi ne ya ce fasa alitu shi abin juhaifa ce sai na tambayi mahaifina an zalika game da hikimar yin haka قال سيتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدين من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا أنا شن كتن جني وثمن الكلب da kudin kare har zuwa ƙarshen hadisin hadisin na cikin sahihul bukhari waɗannan hadisai in ka sami fathul bari na ibn hajar da kuma umdatul kari na da imamul aini wani abu ban sha'awa bayanan da ibn hajar yayi a karkashin sharhi na waɗannan hadisan idan ka koma a da'ai da abin nan kuma da tilakari kusan irin su za ka gani shi yasa ibn hajar yake cewa shi al-imam al-aini farawan fasahar shi ne yake karatu na yake sata har da haka yin sharhin bukhari amma da akwai kamancin ya sosai har cewa yadda yake yi in ɗalibai suka taso daga makarantar ibnu hajar sai ya kira su to malami ne sai da muka abin abu na ilimi sai ya karɓa littafin su kana dan abin nan littafin karatun ku ne wajen shafi ashirin in yi haka ya yi haka ya yi haka ya haddace wuce da takardunsa in ya shiga ɗaki sai ya kwafi karatun yau karatun yau sai wani abin da ke karatu na yake sata da ma dai mutumin malami ne gaskiya bayanin da sharhin bukhari kuma na ce mashi inda bukhari fi sharhi sahih bukhari wannan kuma fathul bari fi sharhi sahih bukhari ibnu rajab ma al-hanbali yana da fathul bari makasudin kawo wannan maganar ya kawo hadisin nan ne saboda samanu da kalmi amma malamai na kawo hadisin kuma a babin sayar da jini ya halatta a sayar da jini bai halatta ba haramun ne a sayar da jini to shi kenan to menene hukuncin sana'ar da ke da alaka da jini to shi ne sai suna kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam game da kudin da wansani ke samu saboda yana da alaka da jini annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu hadisai da wasu maganganu da wasu tabbatattun ana bukari da muslim cewa kudin da aka samu ta wajen wanzanci ba sa halatta su ne farkon matsayar daga baya game da alimam malik yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya share waɗancan hadisai gaba ɗaya sai ya halattar da kudin da wanzami ke samu har ma ya taɓa kiran wani wanzami ya ce ya zo ya mai aiki ya mai kaho ya mai waye mashi da ya gama sai ya ce ma iyalai ya ce ku auno mashi mudu abin nan sa'i ɗaya na dabino sai suka auno maki sa'i ɗaya na dabino sai annabi ya kira masu karɓar haraji kamar ki mutumin na biyan haraji kenan ba musulmi ba ne sai ce wannan mutumin wanzani ne kuma yana man aiki ku sassauta mashi a harajin da yake biya duk shekara ya kai mai subsidi saboda wanzani ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai rata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar sun tambaye shi game da game da magani suka ce ya rasu da wai idan ba mu da lafiya da me ya kamata mu magani sai da yake ce musu in kana fi shay'in min adwiyatikum khairun in akwai wani abu mai alkhairi a magungunan da kuke yi to fa fi sharfati muhkami sassaushawa sassagawa ta wanzani inda magani mafi alkhairi a duniya to ba ka da bandi-bandi irin na wanzani. Yace tunda kun matsa sai na ba ku magani da wanzani ya fara. Shi ne alwan da yake cewa to shi kenan, Ibn Hajar ka yake cewa shi kenan sai ya faɗa waɗannan ababe. A yi mashi wanzanci ya biya, sai kuma ka matsa gaba ka ce haramun ne, ina ka da fasu. To wannan maganar irin ta al'ayi ne ya faɗa, abu da suna gari shi ma. yadda wancan ya kawo haka ya kawo kamar dai ibnu hajar na da dan gaskiya yana da gaskiya da ya dan mun ana dan taba na shi ko kuma kila fahimtar ce ta zo ne ko inda abin akwai ilhama kuma malamai suke cewa annabi yake cewa at-tadawi bil hijabati malamai suke cewa at-tadawi bil hijabati mustahab idan ba ka da lafiya annabi yake abu uku sune mafi alkhairin magani da za yi na daya ka je gun manzani ina ga duk wanda aka taba makauhu galiban yana yana maka maganin rashin cututtukan kare a rayuwa uwa uba ya baka kaho a kai da za ka zama ba ka gane karatu ko kana mantuwa ko ana cutar ka a shago ko ba ka cin promotion ba ka samun promotion wajen aiki saboda rashin basira da za ka ji a maka kaho a ka uwa uba a maka a tsakiyar kai amma ba sai kwararru kar ka wuce madaga yanzu ka samu kwararru kuma yanzu ga shi an ci gaba ko yanzu ba ta yi da kaho irin wancan na dama an yi wasu 'yan robobi sun da kawai da ga maka cikin sauki to duka jikin ka sai ka ji daɗi ne da ce mafi alkhairin magani balle-balle na wanzaye kaho ko sassagawa ko wani abu na biyu sharbatu afilin afilin shan zuma ka samu zuma ka rika sha da safe haka ka dan samu karamin cokali ka iya zuba a ruwan zafi ka sha da yamma kai haka kai sati dai sati biyu ka gani ka je gun likita ya gwada ka wani mutum ya zo ya sha zuma yace in ya sha zuma wanda ka dace in ya sha zuma yana amai ka ita shi ta fi shi ta turin ciwo ne abinda za ka yi in ka sha zuma kana amai ko tana sa ka gudawa sai ka fanfada ka kwana gudawa kai gudawar awa goma gobe da daddare ka ci gaba da sha gudawa za ta dawo awa takwas jibi ka ƙara sha shida za ta dawo akwai da za ka sha ba za ka yi gudawa ba kawar ke kenan cuta ce ta maka turu shi ne kake amai to ya ce na uku aukayyun dina ko kuma ku yi dalar da wuta idan da ce ni ban cika son amfani da wuta ba amma da sharaɗin tsakiya sai in ka dace da saitin inda ciwon yake yanzu akwai yin cututtukan da da za ka ji su ka samu cokali ka saka a wuce ya zafi kana fannawa yanzu kusha kushi idan ka ga ka gasa kusha kushi bai mutu ba ba ka gasa da kyau ba ne kuma ka so kanka akwai gashin tsotsawa akwai gashin kona ciwon to kai gashin kona ciwon wallahi da haka za ka kwana lafiya ya mutu kenan amma da dai ce bai cika san haka ba kaga wannan sune magunguna uku wallahi shine kashi talatin na maganin al'umma to sai suka ce to shi malamai sai suka yi haɗu gaba ɗaya kuɗin da yake ci halal da haka in yayi a biya shi Ahmad ibn Hanbal yi kira wannan zabi dinari guda yake baki kamar naira dubu ɗari hudu duk in yi kira wanda ne ne yake kamar dubu ɗari hudu yake ba shi yace ya cancanci haka babban mutum ne mu ko yanzu yana gaba a ba da kila ɗari hudu ba da samu da haka wannan hadisi na abu da haifa suka ce yana magana ne akan hadisan annabi na farko kafin daga baya ba da matsaya wadda akan tsayarar yace wa nabi mas'udin lansari an samo hadisi daga Abu Mas'ud bin Ansari radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi malamai sun yi sabani game da shekarar mutuwar shi wasu ce ya rasu yana da shekara arba'in da ɗaya lokacin rasuwar Ali dan Abi Talib wasu na cewa ya rasu yana da shekara arba'in da biyu kaga ya ga dukkan halifofi guda hudu kenan alkula fawal arba duka yayi tenuwa da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama naha an samani da karbi ya hana cin kudin kare wa ma'adil bagai da kudin da karuwa ke karba sakamakon fasikancin da ake da ita wa ulwanil kahini da kudin da boka ke karba in boka ya maka kyauta garga karba sai dai idan yana da wata hanya ta daban in yana da wata hanya ta daban yana da albashi yana da kudin bokanci a tsakiyar wata sai maka gagarumin kyauta sai na ya samu akwai shubuha Oke ya gani ina biya ariyar. Amma karshen wata dai mafi da karba. Karka ce a aina ka sa sai ruwanka la tasalu an ajiya'a in tubda lakum tasukum in ka tuka tambaye tambaye sai ka haramta maka kanka falaloli. Yana baka karba kawai kai gaba. Wannan hadisin sayyid Bukhari wa Muslim. Fa hada nahyun sari wannan haramtawa ce karara من النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala sarifa lahu ba wanda yake kawar da mutane daga wannan matsayar na bakwai da zamu tsaya kai na karshe bai ustin nauri wa huwa alkit mage ana ce mata asikin nauru ana ce mata kuma da kirtu kuwa da kirtar sayar da mage ita ma mage haramun ne a sayar sai dai ka bari kyauta duk wanda ya ya ci kuɗinka har ka sai mage ka tare shi a Najeriya ya ci haram wani karamin tabbashi ne a cikin gari ba a sai da mage in ta hayayyafa yan uwa da abokan arziki ake rabawa kyauta kuma mun mutu a baya ba a cin mage duk wanda ya ci mage ya ci haram duk wanda ya sai da mage ya ci haram mage kuma ko a cikin ka'aba aka yanka haram ne kasan gayu na sun hana mutane kiwon maguna nan za su bugi wai ban gane ba an yi yamma da mage kan yamma suke kai ta an ce su ma suna ci tunda za ta yi suna cewa wai tana da mai ya kai suka san tana da mai zama suka yi wancan ya ci ko ba su suka ci baya halatta a ci mage mage annabi ya ce inna amina tawafina alaikum ai ta zama yar cikin biya za ta ci amanarta kana bacci ta rara ko kafa saboda tsabarin imani da yanka ta tafi in aka gyara masu cin magen nan ba za su iya cin mutum ba ne yau da duk yan gida ne da mage da mutum duk yan gida ne duk an saba yan magunan suka kare ta ba ɗaya fafare ta ba in dai mage sai mai ko kai ma kan za ka yi tun da ragowar kamata ke ci اختلف أهل العلم في حكم بيع السلوري ما أبو تائل يشم ساباني جمجا حكم سيد ماجي فذهب جمهور الفقهاء wasu daga cikin malamai mafi yawa ko wasu gamayyar malamai suka ce ya halatta wal qawlu thani huwa riwayatun an ahmad magana ta biyu ce wanda ce haramun ne wa huwa riwayatun an ahmad riwaya ce daga ibnu hanbal ikhtara ibn al-qayyim kuma ita ce zaɓin ibn al-qayyim wa ibn rajab da ibn rajab al-hanbali wa adadin min al-muhaddiqina da mafi yawa adadi mai yawa daga malamai yan keke da keke galiban wanda suka halasta sai da kare suna da sassauci a sai da make kai amma masu tantance matsala da jinta sai sun ga kwalwar daka sun haramta sai da make ba a sayarwa ba a sayi an da zalika la yajuzu ودليله ما جاء عن ابي الزبير abin da yake dalilin haramta sai da make abin da ya tabbata daga Abu Zubair yace sa'altu Jabira na tambayi dan Abdullahi Jabir kenan an sama ni da kalbi wasin nauri game da kudin kare da mage faqala sai yace zajara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama an zalik yanzu Allah zalla insha Allah tabbata gare shi yayi tsawa game da haka wanda yake wa huwar raji'u wannan maganar ita ce dan keke da keke suka rinjayar ba ta halatta qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah afta abu huraira abu huraira ya bayar da fatawa wa huwa mazhabu tawus kuma wannan fatawa ta abu huraira ita ce mazhabar tawus ibn kaisan al-yamani wa mujahid da mujahid ibn jabar dalibin abdullahi dan abbas a makarantar shi ta tafsiri wa jabir ibn zaid da jabir dan zaid wa jami'i ahli zahiri da gaba ɗayan yan zahiriya wa ihdar riwayatain al ahmad da wata da ɗayan riwayoyi guda biyu daga ibn hanbal wa yakhtiyaru abi bakr abi bakr abdul aziz kuma shine zaɓin abubakar abdul aziz wa huwa sawabu kuma wannan magana ta su ita ce mafi zama daidai da sai hata da hadisi da zalika saboda tabbatuwar hadisi game da haka wa adami ma yu'ariduhu da kuma rashin samun tabbataccen nafsin da ke cin karo da shi nassocin da suka ce an halasta sai da mage ba su ba su da ƙarfi ba wata bar kaudubi ta haka sai ya zama tilas a yi aiki da hadisan da suka haramta sai da mage wanda ya san ya taɓa sayarwa ko ya taɓa ci istighfari ne ya gaban shi sai kuma ya annadamu alama fata wa niyyatu Allah ya ruda ila zallin fi mamaki alaihi min umri wa ya turka ma'asiya to da ka gaskiya kudin haram ne kuma kudin suhuti ne in mutum ya ci kudin mage sai wuta ta ci shi sai in ya tuba to da ga mutane su kiwon maguna wa alaikum assalam wa rahmatullah eh da baya ake yake da matulin ba ta gaci ba ne da a ciyar da shi da a jawo shi a jiki ko ko daga Allah ne dan ba rikin kiwo ba ne kamar rikin kiwo ne to in ya zama haka kuma yana cutarwa to saboda cutarwar da yake yi zai zama kamar hukuncin hukuncin alkargul aku sai mai kisa wai da ka tantun ba su da kitila sai mai kisa mai kyau a kashe shi kisa mai kyau yadda dai ba zai wahala ba kenan amma an kashe shi a maza a rufi kana ba wani ya ya ci ko ya gani ko ya sayar Ware kuma salam. Na. Eh. in ba samu wani ba kuma ga furutar da rai sai a ɗauki a darura su bihun ma'abura ko kuma ƙa'idar da ke ta a darura su su kaddaro da kadare ha inda dura ta zo sai a kirga bisa kaddarawa da a sa mashi wancan jinin dan shaye-shaye ya rayu da a bacci ya mutu ne fi saukin asara a ce a sa mashi sai a sa mashi da an samu shi kaga sai a kai shi makarantar hadda ko kuma a raka shi da addu'a eh wanda aka taɗe da sanda aka buge ta da sanda ta ba ne ta wuce ta mace ta ashe ya dake ta a makasa wa alaikum assalam na'am eh eh eh jinsin eh eh ya shiga malamai ba su haɗa tunda kimiyya ta gano ana yi kuma yana yi kuma ana amfana to sai malamai na fasawa ta suna suka ce ya halatta duba maniyin wani karo ko wata dabba a sama wata dan a samu wancan jinsin amma abin da za a yi a yi musayar a kyauta shi wancan ya bayar a kyauta Allah zai biya shi ta gaba ture ba zai da wannan ba to a wayan masu da kai mana na falon ba shari'a ta hana amma Allah na so a yi ba za su yadda ba to ba za su yadda a aro ko a rana kuni ba irin wai kana da rago ai ka ga irin ko zakara sai dai ka bada aro kyauta in je in saka a nawa amma ba a bada haya saboda ba mallakin ka bane shine malamai suka ce to ai shi maniyan dabbar ai bai kai kimar da za a sai da shi ba dan me za ka sai da kai mutum ne yi ba za ka sai da abin da bai kai kimar a sayar ba sai mun da wannan rediyo mu dauki ta da fata kun da masa ta haka mutum ya iya abin da in kana da shi kanka sayar in lalura ta kama kana da bukatar wancan irin ba yadda ka iya kuma ka haɗa wancan da Allah ya ce ban maganan nan ya ji dala ka iya siye ana kai mu lahira kana da kyan da shi ya sayar maka da abin da ba a sayarwa ya kwace kuɗinka cikin abin da kyauta ake bayarwa to da ba mallakin ki bane mallakin dabban ne ita kuma dabbar ita ba ce ta sayar ba da ka yi tabarru'i ne idan ka irin wannan yana cikin kamar su sayan karan kada su wanda zai baka kyauta ka zai ka saya kada su wanda zai baka masu kyauta sai ka saya kada su wanda zai baka maniyin wata dabba sai ka saya amma duka kudin da suka karba a hannunka kudin haramun ne za ka nemi hakkinka a lahira kuma Allah zai biya ka Allah ya sa mu dace ku ya naka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum